الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 27 ga watan jima'ad al-akhir ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 4 ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam bin taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas alaihi rahmatullah mun dauko wannan tarihi a cikin littafin rijal al-fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatunmu da ya gabata malam ya gaya mana irin yadda ibn taimiyya ya samu karkuwa da kuma irin yadda wannan karkuwan bata shigaltar da shi wajen faɗin gaskiya ba yana tsayawa ya gaya ma shugabanni gaskiya karara yadda ya kamata su mara ma gaskiya baya domin allah maɗaukin sarki ya tabbatar da gwamnatinsu mulkinsu ya inganta domin a lokacin da ya zama hukuma tana fada da gaskiya to allah maɗaukin sarki ba zai batta ta kai labari ba allah zai karya ta ko kuma abin da take tsarin ta yi allah madaukin sarki ya hana ta damar amma idan ya zama malamai suna jan hannun jagorori suna ɗora su akan abin da yake shine yardan allah to allah madaukin sarki zai sa albarka a cikin gudanarwar waɗannan jagorori kuma al'umma za a samu ingantacciyar rayuwa to bayan da muka ji cewa shekul islam al'amari ya ƙara ingantuwa gare shi a garin masar kuma ya ci gaba da da'awa ba dare ba rana mala ya ce al'audatu ila dimashq ibn taimiyya kamar yadda muka sani ɗan dimashq ne to kuma zaman gidan yari ya sa ya komo misara to wani dalili gashi zai sa mu bi ibnu taymiya a baya har ya koma garin dimashq sham domin gudanar da wasu ayyuka ƙarƙashin waɗannan ayyukan kuma wasu ayyukan su ƙara tasowa domin dama shi mai da'awa har kullum ba a cewa an ji shi tsit ana nan in dai da'awar allah yake yi to za a rika samun 'yan matsaloli nan da can sai dai shi da'iya na kwarai baya kirkiran matsala da kanshi sai dai ita matsala ta yi kanta an gane kamar yadda ibn taymiya muka ji ana ta mai kage ana ta mai sharri ana ta daure shi za a iya samu masu da'awa ana musu wannan kuma wannan yana zama kamar yadda muka bayani a baya jarabawa ne ga mutum uku ga shi wanda wannan tsautsaye ke fadawa a kan shi domin allah maɗaukin sarki ya jaraba shi a gashin zai iya daurewa ya cije ya tsaya wajen gwagwarmayan ɗaga addinin allah ko ko ba zai iya ba na biyu ya zama jarabawa ga su hukumomin da ke ɗaura masu wa'azi su ga cewa allah ne maɗaukin sarki ya ba su wani ɗan takurarren dama suka yi mummunan aiki da wannan dama wajen kwantar da addinin allah wannan ya zama jarabawa gare su a lokacin da suka fada hannun Allah to su kuma za su sha mamaki na uku jarabawa ga sauran mutanen gari wanda za a yi ta zuwa masu da tsegumi iri-iri ƙila kaza ne ko kaza ne mai yiwa kaza ne a yi ta gulma a yi ta tsegumi a yi ta faɗin abubuwa iri-iri ba kan ibn taimiyya ko ahmadu ɗan hambali da sauran malaman musulunci ne aka fara ɗaurewa a bisa zalunci ba kuma ɗaura malamai a bisa zalunci bai tsaya a kan bello yabo ko malam albani ko daga cikin malaman musulunci waɗanda suke nan a raye a yanzu a hannun hukumomi a ɗaura ba ɗaurin ba zai tsaya a kansu kaɗai ba mai yiwa kai yanzu da kake jin wannan maganan kana koyon ilimi a matsayinka na ɗalibi ila sanda za ka fara da'awan kai ma za a ɗaure ka kai ma kuma waɗanda suke son su ɗaure mai da'awa kamar na ibini taimiyya ne abin setup ne kawai za a iya zama a ɗaki kawai a tsara magana kawai sai a zartar kun gano wannan da kyau ku shi sa ni dan an ce wai an kawo malam wani an ɗaure shi ko ni ban tambayin ma mai dalili an gano wannan da kyau ku in dai malamin sunna ne ni na san dalili ba wani sai ya gaya man ba an gane wannan da kyau ku shi ne mun karanta sunan annabawa ne an ɗaura annabi yusuf ma allah ya taimake mu al'audatu ila dimashq mahala ya ce wa fi shawwal a watan sallah watan shawwal shekara ta 712 kanat al-akhbar ta tawarada an azmi ta tare anan hujumi labari ya ta zuwa ko ta ko'ina a shirin an ce ka ce ne a labarun duniya ne labarun kasashen waje ne a jaridu da mujallu ne duk inda ka je ka tsuguna dai labarin kenan ko ta ko'ina ana ba da labarin cewa ta tar suna shirin za su yi afke su ƙara faɗo makasin dimashku wa akhiran ƙarshen dai al'amari ƙadar sultanu bi khurujihi an misir sarki yanke shawara cewa ya kamata ya bar ƙasan misira ya je yi sansani a dimashq dimma abin da zai faru ya faru wa muƙawamatihi wa muƙawamatihin bi nafsihi shi ya tinkari ta tar da kan shi ya fada da su kai tsaye ba tare da ja da baya ba shi ne abin da sabon shugaban ƙasa ya yi lokacin da ya hau ya ce majalisar tsaro ko hukumomin soja gaba ɗaya su tare a maiduguri an gano wannan duk abin da za a yi a riƙa yi daga can in ma abin zai samu talakawa to ya fara samunsu da haka matsa da roƙon allah bayi suke ta tuba ana koma zuwa ga allah su kuma suka dage da gaske suke yi ba abin ya yi sauƙi ba an gani mu ba cewa muke ko yanzu fa kasuwan ta ci ta cinye mun gode Allah ta yi daidai ko mun gode ma Allah kuma mun yaba an yi canjin gwamnati gwamnati ta yi alheri shike na magana ya kare duk wani abin da zai biyo ba mai haƙuri kashe mu za a yi ɗore mu za a yi me za a yi wannan oho amma dai abin da ke firgita mutane ya yi sauƙi ko bai yi ba ba mu ce an daina duka ba amma dai ya yi sauƙi su ma kamar yadda fitinan wancan zamani na ibn taimiyya ya riga kaiwa da komowa kunji shekara bakwai kamar an manta da tatar kuma sai gashi sun ƙara yunkurowa an ga suna aniyan za su ƙara kawo hari dimashq mala ya ce wa samin min shawwal a takwas ga watan shawwal tawajjaha ila dimashq sarkin misra ya kwaso zugan yaƙi ya tunkaro dimashku wadda khalafi ha fi salis wal ishirina min shawwal a yini na 23 ga watan shawwal sarki ya shigo garin dimashk wa kana ibn taymiya yashabu sultan fi hazihi rihila a wannan tafiya ibn taymiya da shi ake tafi an gano wannan da kyau ko ina mamaki wai waye ce wai malami ba zai mu'amala da masu mulki ba wai akwai inda aka faɗa haka a dai cikin karatu akwai ba akwai wani ya kawo maka ba wanda ya hana ka je ka zama malamin fada sai dai kakka zama malam fada abinda aka hana kenan ka san 'yan boko haram da ke cikin mutane yanzu murga faɗi da hausa su cewa suke haramun ne a ganga tare da mai mulki a haramun idan kuma ya zama su ne aka gansu to shi kuma halal ne an gano wannan da kyau ku amma kai a ganka shi ne ba kyau ana fahimtar wannan da kyau ku abin da aka hana kada malami ya je fada a matsayin shi na malamin fada ya zama malam fada shi aka hana ba hana yin kungiya ba me aka hana kungiyanci ba hana ka zama kabila kaza ba me aka hana kabilanci kun gano wannan da kyau ko ba wanda ya hana wannan ba wanda ya hana ka zama abokin gwamna ko kai ma gwamna ziyara in laifi ne abubakar gumi ya zauna da saddauna a gano wannan in laifi ne annabi musa ya je fadan fir'auna wa'azi ba lalle wa'azi ba har zaman shawara da su za ka zauna ba wanda ya hana abin da aka hana shine in dai ba ka da ƙarfin imani ba za ka iya daure matalaucinka ko tsoron kujeran mulki ka kasa faɗin gaskiya ba wannan za ka yi amma in za ka iya narkewa cikinsu shi ne bai halatta ba ba ka ɗaukan falle ɗaya saboda kai kana da raunin imani ka ce kowa ma irin naka zai yi saboda kai ne mai imanin da ya halatta ka iya kusantansu yasa in so samu ne malaman sunna su bi dukkanin fada-fada na sarakunanmu na gargajiya ya zama malaman sunna ne masu yi da gaske suka riƙe waɗannan fadojin duk wani gwamna a government house ya zama bai da mashawarta gaba ɗaya sai malaman sunna an gane sannan duk wani shugaban ƙaramar hukuma ya zama mafi mahimmancin mashawartan shi ya zama malaman sunna ne haka shugaban ƙasa haka ministoci haka dukkanin wasu daraktoci da farm sex ɗin mu duka ya zama malamai ne suke jagorancin su kuma suke saita su amma malami ya narke ya zama ɗan anshin shatan hukuma ƙarya da gaskiya wannan shine shari'a ta hana shine malamai suke cewa idan aka ce ainal alim wai ina malam yake aka ce inda sultan ai ya tafi fada wajen sarki ko yana government house wajen gwamna ko ya tafi bila wajen baba ya ce fa'alam annahu a hamaku ka sani wannan wawa ne in fa in an san zai je ya narki amma in zai je ya faɗi gaskiya ya goya ma gaskiya baya a ci gaba da tafiya a bisa tsari wannan abu ne mai kyawai ba wanda ya hana wannan a karatu in kuma laifi ne idan na san tsoron allanka da iliminka bai kai ga ibini taimiyya ba an gane wannan da kyau ku ba wanda ya hana wannan sai dai mu abin da yake damun mutanenmu shi ne yau da a ce mai girma gwamnan jihar kaduna zai kawo man ziyara nan abin da talakawa da almajirai za su fara tunani a ransu shi ne gwamna ya kawo wasu kaya ne an gano wannan za ga mala fita na gaja gaja gaja ta baki na baki ta ciki na ciki baki na gaisuwa ciki na ci a kai malamin nan da yana nan da wasu kaya a yadin ne su haka alantana kuma ce an gama mun leƙa can bila mun je ganin mai gidan duka na ce ai wallahi karanci miliyan ɗari wallahi wala wasu za su je wuta da aiki wasu za su je wuta da zargi an gane wannan da kyau baban ne zai baka kudin mutane hawa wala Allah maɗauki sarki ya samu dace muna da suna wahala ne suna cikin kunci ne ko ba san me ya kamata su yi ba an gane wannan da kyau ko barin gaya ma ustazai wata magana guda ɗaya kila hankalinsu ya komo jikinsu wanda ya dade a cikin aiki ko in ka shiga yau ka jira ya nuna maka yadda hanyar take in ba haka ba za ka yi ta wahala ne an gane wannan kun ga canjin nan da aka yi idan da ba buhari ba ne a ce a ɗauko wani krabit iri na a ce yadda gwamnatin jonathan ta tafi sai ni a ɗaura ni zama shugaban ƙasa na rantse da allah sai na shekara sha shida ban ma gane inda za a ba an fahimci wannan shi fa wannan tsohon gwamna ne na shekara shida a san da ya gwamna ya rike jihohi guda nawa kusan shida a shuro waje ɗaya ya yi ministan mai ya rike shugaban ƙasa ya rike ptf sane ya komo shugabancin ƙasa banda nan ɓangarorin da ya rike a cikin soja allah yawa da su ya sayin da ake shugabanci ya sayin da ake komi ƙwararre ne amma kakar raga ganin wasu abubuwa irin waɗannan kun gano wannan to inda ba wani ba ne ya ke tunani in ba shi ba ne wani ne to kwaje wannan ina son mu dawo ma'aikatan malanta ne yanzu kaddara ina da abokai ina da abokan hudda muna mu'amala da manyan mutane gida da waje yau sai na mutu idan fa aka ɗauko wani ya hau wannan kujerun yanzu ko zai fara ne from the scratch daga bargo zai fara waɗancan abokan nawa ba za zama abokan shi ba waɗancan abokan hudun nawa ba za su yi hudda da shi ba za su koma ne su ci gaba da hudda da wanda dama suke hudda da ni a sanda nike raye abokaina ko wanda muke abota tare da mu da su a gaba ɗaya amma wanda ya zo ya zauna a wajen daga baya ba ruwansu da shi sai in suna da wata bukata ta wannan lokacin an gano wannan yanzu misali idan aka yi sabuwar gwamnati tsohuwar gwamnati ana wani hudda da ita ne ana yi abin da mafiyancin usare ba sa ganewa kenan ɗauka suke yi cin da kana karatu kana wa'azi ko kana huduban juma'a ko kana wa'azin ƙasa wai dole wai manyan ƙasa su sanka wai su hudda da kai kai ba kai sa'a ba ma a matsayin ɗan ta'adda suke ganinka an fahimci wannan da kyau ko kai ga san me mutanen suke ciki ba ko me kage faɗi a kansu kana yabo kana addu'a tunda suka taso ai ba ji aka haife su ba tuntuni suna nan kuma suna mu'amala da kowa kuma karka manta ba yau suka musulunta ba suna da malaman su ai tuntuni ko ba su da su yau ne kawai sai su saka a cikin malamansu an gano wannan da kyau ku yau sai su saka shi sa wasazai suke ta wahala suna cewa ai ya kamata ce hukuma ta san da su walla ba ta san da ku ba ina gaya muku gara ku haƙura ku yi ta karantarwa ku ci kudin halal ku ci na haram duk ku haɗa ku tafi a haka in allah ya so ya fi muku ya fi muku in ya so ya kona ku ya kona ku amma abin da kuke tsammani ba zai yi muku ba abin da yake haifar muku shine rashin gogewa da rashin wayewa a cikin harkar ana fahimtar wannan da kyau yanzu duk karatun ibnu taymiya wadancan sarakunan da suka riga daure shi ba san karatun shi bane me yasa suna da malaman da suka yadda da su wanda su ba su yadda da shi ba yanzu waɗanda suka riga daura ahmad dan hanbali ba san malami bane sun sani amma suna da malamansu wanda sun fi yadda da waɗancan malaman sama da shi yanzu waɗanda suka ɗaure bella yabo ba san bella yabo malami ba ne wanda suka ɗaura albani ba san albani malami ba ne su suna da malaman da suka yadda da su ne sama da wa sama da albani da bella yabo tana fatan kun gano wannan da kyau to in kana tsa haka ko sai ke ta tafiya a hankali nan da shekara goma shekara ishirin har aga kamun lodayinka mai yiwa su san ka mai yiwa su hudda da kai mai yiwa kuma kafin ma su san ka security sun gama kai mugun labari a kanka an gane wannan da ke ku shi sa kuna tsuku ustazai yanzu kana zaune za ka iya ganin babban mutum ya zo ya kawo man ziyara an jima an ga fara shiriri ta karkace za su kawo maka ziyara ba za su zo ba sai ka auna ni shekara nawa ne ina wannan harkar an gano wannan da kyau ku kuma shi muna hudda da su ne sanda suka samu mukami ko kuwa tun kafin mukamin muke tare an fahimci wannan ina baku buga muku misali da ni ne domin ku iya fahimtar inda abubuwan suka samu gaba yanzu wani kawai dare daya don ya iya wa'azi yana ihu yara suna mai kabbara sai ya tafi sai ya ce yana sanya mu'amala da hukumomin ƙasan nan irin yanda su balalo ko su kabiru gombe ko su saniya hajjingir ko su malo yusuf san ba suke yi za ka iya ne ina ma ruwansu da kai kun gano wannan da kyau ku idan irin ka dubu hamsin suka je suna son su gansu wallah sai sun ga dama nan za a aje ku a reception in kun gaji ku kara gaba wallahi mala ni akwai wanda ya taba gaya ma haka sun je wajen ganin wani gwamna cikin wanda suka tafi dole su sadai ne masu zafi masu jini a jika masu ba da ma'ana aka shigo da su wani ofis ko wani falo suka zauna a kawo masu ruwan sanyi aka ce su jira mai gida yana zuwa ya gama shirya wani shi kawai da ya sauko aka ce ga malaman nan suna jira su Allah saurayi yake zai tafi lagos kawai ya fito ta koba ta baya kawai ya haye motar shi ya tafi sai bawa awa hudu da tafiyan shi aka zaka lagos aka ce da wasu ma sun yi bacci aka lagos aka ce da Allah ku yi hakuri wallahi an manta mai girma gwamna ai baya da ku ya hakuri ku ya ku ba da sunayen ku suka ba da sunaye da lamban waya aka ce in yada za a neme su yana gidan to me za su yi mashi yana ganin siyasan menene masu karba ne kawai me ba su babun nan ba ne kuma ƙarshen da sai da ya aiko aka duba su a gani shin masu shan jini ne ko yaya aka ce ai masu shan ne Allah ya ketare ba su wuce akwai irin wannan na sha faɗa akwai malamin da ya je yi ma gwamna ya kowa nasiha ai mun sha faɗi anan aka ɗauko naira miliyan hudu aka ba shi cewa shi wannan ya kawo shi an gane har ya kowa ya koma ga Allah yana girma malamin nan da malamin ya fito abokan rakiyin suka ce malaya za ka yi mana haka ya ce mai nemi kogo malam an ba da hasafe ce me ya sa ba ku je da kanku ba sai da na zo ai ba kuwa ka ba ban ni aka ba kuma kaga malamin waye ne inda ni ne na gane ni aka ba na fito da kudin ko kogo ba zan ba su ba mun gane wannan da kyau ai ba ni ba kuwa ka ba ba ni aka ba inda gaske ne da na zo yau da ku aka bada na hana ku gobe ku koma ku an so zai yiwu ba zai yiwu sai koma ba ya gaya masa yake ta kunga da mun ansa kudin nan har abada mun zubar da mutuncinmu da kuma duk wani malami da zai sa riga irin namu yana ganin shi ya ga mayunwaci wanda ya zo neman kuɗi ita mun gara mutuncinmu ne da addininmu da kuma duk wanda zai sa rigar malanta irin tamu ku gano wannan da kyau ku kuma da je zauna kalma ɗaya kawai ya gaya mashi na zo in maka wa'azi ne ka ji tsoron Allah ka musulunta ba wata magana ce iyakanta ke tsakanin da Allah za ka iya in ka je ka zauna ga fara wallahi masallacin mu ne ba mu karasa ba makarantar mu ne ba su karasa ba kujeran umara da na aikin haji da Allah rika ba da dai malamai su rika zuwa suna yi mata alhazai wa'azi waye waye waye waye yana ganga ga mayin wace Allah madaukin sarki ya kiyaye kuma idan ya zama malami bai shahara ba ko dan gaje ka ne maganin sun baka dama ko suna nan suna maka kallon banza ne ko me zaka faɗa na wa'azi da nasiha ba su ɗauka ba suna nan jami'an tsaro sun gaya masu a gari kaza akwai malam wane kaza malam wane kaza malam wane kaza idan ka fito daga wannan garin su ga baka cikin wannan list ɗin ku to kana daga cikin 'yan ta'addan malaman wannan yankin ya kawo daga san wannan ku daina bata makonku lokaci an gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wa kana yaudu na tsane maka wannan magana ne sau daga ibnu taymiya fada kuma za a yi tafiya ma yana cikin convoy nawa na sarki amma yanzu kaddara da wani dalili zai sa sai a ganna a convoy na shugaban karamar hukumar zaria me za a ce mala ya je jan kaya mun gano wannan ko da za a ce ya zo gidana ko ni a ganna a sakatariya ko na je gidan shi sai kaga malaman nan ku dole na abun ku bari baka san abin da ya kai malami wajen ba ta abin da ya je kashe a minti talatin in aka ɗibo irinku dubu talatin sai kun yi wata talatin ba ku iya kashe shi ba wanda shi a cikin minti talatin ya kashe an gani bin ba ya taɓa faɗin wannan magana lokacin da wasu 'yan zafin kai suka taso a saudiya wai don me su bin ba suke tare da gwamnatin saudiya bin ba zai gaya masu ya ce zaman ma'anan wajen alherin naku ne mu namu ya zo ƙarshe ya yi ya ce inda ba mu kai kun isa maku abin da kuke yi ne in an yunkura za a murkushe irinku muke hanawa an gano wannan da kyau muke hanawa yanzu misali an kama malar albani duniya ta yi motsi kana tsammani yanzu an zo an kama wani tukari gidan shi ma zai motsa ne balantana unguwansu an fahimci wannan da kyau ku wani ma ana cewa an kama wani zai ci Allah ya karawa shi Allah ya kyauta abubuwa da sai an gaya maka in duniya ta canza kai ma sai ke marmaza sai ke mai Allah zai ka canza mala ya ce wa kana ya odu fiha ila watunihi alhabib ba'ada saba'i sinina kawamil ibn taimiyya ya koma zuwa ga ƙasan shi wanda yake matukan so bayan shekaru bakwai cif da barin garin kusa a watan shawwal ya isa ku a watan shawwal ya dawo an gane wannan da kyau ku shekara bakwai baya garin fastaqbalahun nasu bi hamasin za'id mutane suka tarbi ibn taimiyya cikin karsashi da annashuwa aka babban taro وأبدوا شروع سرور سرور سرورهم بقدومه suka bayyana farin cikin su matuƙa da isowan ibn taimiya wa kada kharaja adadun kasirun minan nisa'i hai inda kaga taron matan da suka fita wajen tarbo ibn taimiya fadlan anar rijali ha kakkai maganan maza matan kadai miliyoyin mutane suka fito tarban ibn taimiyya sun fito liru'yatihi dan su gan shi an gane ai idan gwamnati tana son ta daga malami ko bata sanni ba kakka sai katta suke ta kama shi tana kama malami ko Allah ta riga ta gama yada shi ko ina a san shi kuma duk gaskiyan gwamnati ba za a yi da ita ba na gaya muku saboda ai ita gwamnati tun da aka yi duniya ba ta shiri da talakawa ko mai ku take matalaka allantana ce kuma dama gwamnati tana yi matalakawa abin da ba sa so na gaya muku musamman irin gwamnatoci nama na siyasa da suke da abokan hamayya na ciki da na waje sai sun yi taka tsantsan dangane da malamai da kuma addini an gano wannan da kyau ku malamai ba abin wasa ba ne ana fahimtar wannan da kyau shi yasa nake gaya mu ustazai waɗanda suka damu kuma suka ɗaga hankalinsu dangane da wai za a yi dokan wa'azi dama ba wa'azi za su hana ba za su hana karantar da musulunci ne kun bayyance wannan da kyau ku za su hana ne idan aka ce karka yi wa'azi ba da lasifika ne aka ce karka yi ba sai ka tara ɗalibanka a gidanka ka karantar da su ba shi kenan ba shi zai ku zauna lafiya ni ba ban ga wani abin da hankali a cikin wannan ba wallahi ne har yau ban gan shi ba in da ma karantar wanda yake gabanka sai ka karantar su waɗannan abin da ba so shine ba san sun guji wa'azi kun sa masu lasifika kuna bin su da shi kun gano wannan da kyau to zai ku cire in malami ya kai malami ba sai ya sa lasifika da mutane za su zo ba a gano wannan da kyau ku wallah ba sai da lasifika ba shi lasifika kawai muna sawa saboda waɗanda suke nesa ne musamman mata da waɗanda ba za su iya zuwa ba ba ba haka bai da wani amfani an gano wannan da kyau ku dama doka suka ce za su yi ni zan fara sa masa hannu a bar kowa ya wa'azi amma a soke lasifika wajen wa'azi sai dai kawai a sallah da ita a gama ana gama a kashe shi ke ni zan yadda duk wanda ya isa malami ne ya zauna karantarwa su ɗaliban su zo an gane dama malamai sa ta ciwon baki suna ta abubuwa ere-ere akan wannan da kun yi shirgun kyale su an gane wannan akwai tambayoyi guda arba'in wanda da za su ansa shi ko da sun zauna lafiya wallah malam tambayoyi ne guda arba'in na kalubalanta wanda aka yi masu in suka ansa an zauna lafiya ba kurewa ne a ce za a fitar da kwamiti wadanda za a santance malami ba da wani yare za a santance shi da hausa ko da turanci kiristanci ne musulunci ku gano wannan da kyau ku da me za su yi ai ma da sai an ji an zauna zaman kwamitin in usadan suka haɗa kai ko sai su tada hankalinsu waɗanda suke zaman kwamitin akwai 'yan sanda akwai kaza in yanzu sai fara larabci ce ai ƙur'an da larabci aka saukar da shi ba shi ke nan ba da larabci shi ko bible da turanci ake yi kaga addinin ba iri ɗaya ba ne maganganu ne iri-iri da malamai sun haƙura da sun zauna lafiya wallahi idan mutum ya ɗauko rikicin addini ya ce zai sa a gaban shi ko sai ya gama shekara takwas ɗin shi bai gama ba so da ba za ka taɓa raba mutum da addini ba wallahi ba za ka yi raba shi ba in ka ce kana son malamai su haɗa kai ne ko ni zan baka asamen ɗaya a nan jihar kaduna ka haɗa kan izalan kaduna da jos kaɗai kun gano wannan na rantse da allah sai ka shekara ishirin baka iya ba duk kuɗinka balantana ce ka hada izala da ɗariƙa gano wannan balantana ka ce ka hada musulunci da kiristanci da dama ba san me ake yi ba ne suna sani kawai za ka sun fara yau da kaula sanninsu ba ina ga ka ba su sani ba har yau mafi yawancin mutane ba san ma abin da fa ake magana a kai ba duk wai a ce an yi bayani a rediyo wallahi mafi yawancin malamanmu ba su maji ba 'yan kaduna ne kawai suka ci ana ta gaita mutaruka an ce ni ba taron da za ni an fahimci wannan da kyau ku idan an ba ka daman kai wa'azi kai in ba ba ka ba ka huta ba ba sai ka tawon neman kwangilanka ba an ba ka kai in ba ba ka ba ka ci wanda kai koko ko kuma kai ta zuwa fatako da inuwa kada saro kaya in ka tafi lahiyar allah ce ka sami ilimi ba kai wa'azi ba ka ce ga wanda ya hana ka gano da da kyau su ashe daga kace malakun da ke rubuta aiki sun gani maka zauna lafiya ba Allah shi kiyaye ai wani ya ce ai da abin da sa gaba a da matsala a duniya ai da mutane suna zuwa mai duguri ne ana koyo ana gogar da su addini ne cewa to yanzu mai duguri ke san mu je mi course eh mai duguri kuke san mu je me yake mai duguri ba boko haram ba shirman banza shirman wofi Allah ya kiyaye yanzu misali idan ka je abu kana son zaka koyi medicine zaka iya pharmacy zaka iya accountancy zaka iya komi zaka iya amma ka je kana son ka koyi islamic studies ba zaka iya ba ka je koyo arabic ba zaka iya ba mun gano wannan saboda wanda ya je ya zama professor a islamic studies yana zuwa wanda yake karantawa islamiyya zai kure shi mun gano wannan da kyau na rantse da alkur'ani headmaster islamiyya zai kura professor a islamic studies headmaster islamiyya a aje wannan ka daina wani karatu a waje mun ce karatun zallan da ake a jami'a dama ya karatu a waje shi ma dan islamiyyar ne yayi amma a jami'a ba addini yake karantarwa ba ana karantar da waɗanda za a poverty alleviation mil ticket ne yake ba su kun gano wannan da ke ku ana yaƙi da talauci ne Allah maɗauki sarki ya taimake mu amma ilimi ai sai sauro ka je zaure ka ga malami yana karantar da muktasar da ka yana karantar da makama na hariri da ka ya haddace alkitab na sibawai duk littafin da ka bude zai fashe maka shi da ka amma ta gwamnati ba ta yadda da shi malami ba ne amma su kuma almajiran da ke garin sun yadda shi ne malaminsu waga za a samu matsala kenan dan za a zuwa ce wane shi ne gwamnati ta yadda da shi yana fara bayani almajiran da za a zauna a gaban za a ce ya yi ridda so da kalmomin shirka zai faɗa gaga akwai matsala yana fara za su ya zama kafin to ya za a yi an gano wannan da kyau ku kuma ya kokari yake ya ce wai an hana cewa wani ya zama kafiri a sai dai ka soke ƙur'ani domin akwai yayi wallazi na kafo sana akwai kada kafaru ba da imanihim akwai kuma man salla bi gairu wudu'in amidan fa huwa kafirun ba ta yanda za a daina cewa kafiri ba zai taba yiwa bane wasu ake ce kowa ya zama kowa ya zama a tabbata da addini iri daya irin yadda dan physics bai su kan dan mathematics ai ba addini suke yi ba irin yadda mai sai da manja bai su kan wanda yake sai da kalanzir ai ba addini suke ba sana'a suke yi wannan kuma addini ne kuma addinin ɗaya gaskiya ne ɗaya ƙarya ne ko ba zai yi ba duk da Allah ya aiko annabawa haka ake ta wannan ɗauki ba daɗin haka za a ta yi sai ce malamai kowa ya shuru mu dai mu sa ido mu ga abin ya yiwu ko kun gano wannan da kyau amma sun ki Allah ya taimake mu yanzu ibnu taymiya a zamanin shi duk an karanta waɗannan abubuwan ana ta dauki ba dadi malamai sa ta hayaniya da ibnu taymiya ya kyale su ba komo mu gaskiyan ba Allah ya taimake mu to shine sai mala yake cewa wa kanar rihilatuhu hazihi wannan tafiyan da ibn taymiya yayo ba tafiyan dawowa gida ganin dangi bane ya dawo ne biniyatil jihadi da ninyan jihadi ya dawo walakinahu alima ba'ada maqadamihi ila dimashq to bayan da ya dawo dimashq sai gano anna tatar adu raji'ina so tatar sun koma sun fasa yakin فنوى الشيخ زيارة بيت المقدس من دمشق sai ibn taymiya yi nufin ya kai ziyara baitul maqdis daga dimashq wa ba'da ma makasa hunak muddatan min zaman bayan ya dan zauna a can baitul maqdis tsawon lokaci ada ila dimashq sai dawo dimashq za'iran ba'da al buldan al ukhra domin ya je kai ziyara wasu garuruwan wanda ba nan baitul makadisi ko kuma dimashku ba malin ya ce wan hamaka fi amalihi ibn taimiyya ya dukufa da aikin shi mai aikin shi karantarwa wa kafa alaihi kawamilul uquf kuma ya zauna ɗari bisa ɗari wajen karantarwa ba abin da yake sai karatu da wa'azi da kuma karantarwa laila nahar wannan shine aikin malamai irin wannan da suka sha ilimi suka ƙoshi shine sai su zauna karantar da al'umma kadai duk abin da ba karantarwa ba kuma wannan ba aikinsu ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau to bayan da malai ya gaya mana dawon ibn taimiyya sai malai ya ce shagafu shekul islam bi a hakamil fikihiyya kun sa baya gwagwarmayin da ibini taimiyya ya yi da mutane musamman malamai da sarakuna shine don yana karantar da me aƙida ne kuma matsalan da muke da mutane don muna karantar da aƙida ne na sha faɗa ka lissafa mafi yawancin karatukan da muke a nan za ga littafa aƙida ne yau litinin da wannan aƙida ce don ko ba aƙida ba ne 'yan shi'a da 'yan ɗarika kowa ya san irin yadda suka wasa takofinsu wajen ƙiyayya da fada da ibini taimiyya haka ne in Allah kai mu gobe talata za mu karanta sharhu sunna na barbahari aqida ne in Allah kai mu jibi laraba za mu karanta me masailul jahiliya kai da jin sunan ma ba sai an gaya maka ba ranan asabar da lahadi muslim da sharhu sunna na bagawi har yanzu muna kitabut tauhid ne an gano wannan da kyau ku ga kitabun shari'a nawa na al'ajuri wanda shi wannan kitabin shari'a har waɗanda ke ƙaryen su ahalus sunna ne tsoron karatun littafin suke yi karatun littafin ba fa asa lasfika ma yake yi ba amma yana tsorata waɗanda suke sojan gona ne a musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau to ibn taymiya sai ya dukofa wajen karantar da ahkamul fiqhiyya zamu ji me yasa ko me dalili mala yace walau anna shaykh ibn taymiya ba'da rujuihi ila dimashq mala yace to dai shi ibn taymiya lokacin da ya dawo dimashq fi hadhihi al-marra a wannan karo kana kada ada ila wazifatihi al-qadima sai koma ma aikin shi na da min al-ashghal al-ilmiya ya shagala da karantar da ilimi waddiniya da kuma al'amarin addini wa tarbawiyya da kuma kokarin tarbiyyan al'umma wa bada bit tadrisi ibnu taymiya sai ya fara da karantar da al'umma wal ifta'i da zaman bada fatawa wata alifi da rubuce-rubuce kama hiya adatuhu kamar yadda wannan shine al'adan shi ghaira annahun sarrafa fi hadhihi al-marra ila dirasati al-ahkam al-fiqhiyya sai dai a wannan lokaci ibn taymiya sai ya tunkare littattafan fiqhu wa furu'iha da kuma abin da yake rassa na fiqhu bi wajihin khas kaman sune a keɓe bainama kan laqa'id wal usul tare da cewa matsalolin aqida da matsaloli na usul wal masail kalamiyya da kuma matsaloli na ilmul kalam majalahul awwal shine fagen da ibn taymiya yake karantarwa a farko tilka allati kanat mawdi'ul khilaf bainal asha'ira wal hanabila kuma wannan shine sabani mai girma wanda yake tsakanin asha'ira da kuma 'yan hanabila kun gane wannan magana aƙida maganan usulul aqaid masailul kalamiyya wannan shine abin da ya rika hada ibnu taymiya rikici da malaman garinsu an gane wannan da kyau ku to amma da ya da wannan karan sai ibnu taymiya madadin ya ci gaba da wancan aikin sai kuma ya dauko ya gwama da karantar da fikihu ko me yasa idan aka bar wani ya ce ya cuta ne e ya ji amma bari ka ji me yasa wa yabdu anna sheikh adaraka mala yake ce abin da ke bayyana karara ibnu taymiya ya gano annal mawdu al awwal mawdu'in karantarwan shi na farko na aqida kad ashba'ahu ya kosar da mawdu'in mun gano wannan da kyau ko wafarata ma'lumatin wad dalail ya karantar da ilmomi ya kawo dalilai ƙarara da ya bayyana ma al'umma a fili sosai wannan abin da ya karanta na ƙida shi ne gaskiya wanda jama'a suka riƙe suka zauna a kai kuma ba gaskiya ba ne malamai da waɗanda ba malamai ba shugabanni da waɗanda ake shugabanta duk sun gano wannan gaskiya ne jama'a kun fahimci wannan da kyau kowa ya fahimta shi yasa da ya zo kawai sai tunkaro wani wajen wa annal haqqa ittadaha kashamsi kuma ibn taymiya ya gano cewa gaskiyan ya bayyana kamar rana fi ra'iatil nahari a a ce sanda ta fara fitowa da hantsin nan bi mawa'izihi sakamakon wa'azozin da yake kowa ya fahimta wa durusihi da kuma darussan da yake bayarwa wa ta'alifatihi da rubuce-rubucen da yake yi فلا بد من التفات الى جانب مهم اخر ko babu makawa a lokacin ibn taymiya ya ga ba abin da ya kamata sai ya dauko wani janibi mai muhimmanci kuma haka yake yi an gano wannan da kyau ko wanda ya goge yana fara kanta da ilimi kadan kadan kadan har zuwa kuma ya karantar da abubuwa masu muhimmanci daga ran da ka fara karantarwa daga farko kada ko abubuwa manya-manya da manyan malamai suke karantarwa to bakin jinin da suka yi za ka yi shi ka gane a halatul bida'iyyan da bai kamata ka yi wannan bakin jinin ba bari za ka yi a sanda za karanta sai karanta da zuta hazibul akhlaq mu'amalat ahkamul fiqhiyya kun gane wannan da kyau ko duk sai sun taru sai ka fara karanta da su me aqida an gane wannan da kyau ko idan ya zama wasu malamin sun tattake wannan bangaren to kai in kawo sai karantar da aƙida amma an ba tattake ba ko ga abin da ake fara da shi nan wani zai ce ya annabi da aƙida ya fara gaskiya ne annabi sai da ya karba a garin ana ce mai amintacce kowa ya yadda jagora ne mutumin kirki ne kai irin wannan karbuwan kai jama'a mun gano wannan da kyau ko mutane suna shirme so dama sai su rakwatan da kansa ya annabi kaza yi kwarai shine abun koyin mu amma a cikin mu'amalan zamantakewan yau da kullun sai gwada kanka da shi an bayyance wannan da kyau ko wani zai daga kaba hujja ai abubakar goma ga abin da sai ka auna ka ga irin karbuwa da mutunci da martaba da kima da abubakar goma yake da shi a wajen 'yan arewa hususan kai kana da irin wannan ba ka da shi wani zai ce ai albani ko jafar kowa ne suna da wani irin mutunci da ilimi da karbuwa da yaddan da al'umma suka yi masu kai kana da irin wannan ba ka da sai ka kokari ka gina abin da zai samu maka wannan shi ma gini na gaskiya ba gini na ƙarya da yaudara da faɗin abubuwan da ba su kenan ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala ya ce haisu yumakkinu al-istikhdami khasa'isihi al-ilmiyya ta yadda wannan yake bayyana irin yadda ibn taymiya ya goge yake da ƙwarewa ta musamman a fangin ilimi wa mawahibihi at-tabi'iyya da kuma irin baiwa ta ɗabi'a da Allah madaukakin sarki mai yanzu misali Abubakar kuma yana da bayan ilimi yana da baiwa a ɗabi'iyya mun gane wannan Jafar bayan ilimi yana da irin wannan baiwa al-tabi'iyya mala albani ma haka kuma ko irin waɗannan malaman daga ran da kai tsammanin ai barin kwaikwayin da suke wa'azi ko kwaikwayin muryan su ko wani abu da ya kama da haka wai wannan ne zai baka irin wannan hasa'is da kuma baiwa a ɗabi'iyya wannan da aka buka wahalar da kanka ne ka sa kanka cikin damuwa kawai a banza wannan wani daraja ne Allah ya masu na musamman mala ya ce wa huwal fiqhul islami min gairi shakkin shine Allah madaukin sarki mai baiwa da sanin ilimin fiqhun musulunci wannan ko shakka ba mai laqad kanat usrat ibn taymiya mutamassika bi mazhabil hanbali mala ya ce dangi ko family ko malaman ibn taymiya ko malaman garinsu to mafi yawancinsu suna roƙo ne da mazhabi na hambali wani zalika fa inna mu'udhamu fatawihi tubtana ala mazhabil hambali mala ya ce haka ya zama mafi yawancin fatoyin ibn taimiyya yana gini ne akan mazhabin hambali ka karanta fatawa mujmul fatawa na shekul islam ibn taimiyya a tun daga jiz'in farko har zuwa na biyar ko shafin farko zuwa na biyar da za ga wannan ciki mafi yawanci za ga yana gini ne a kan mazahib alhambaliya saboda a wancan lokaci mazhaban hambaliya ita ce kamar mai salafiyanci sau duk fatoyin ahmad dan hambali akan hadisi suke haƙida kawai malam san farera ba inda yake daga kafa kun gano wannan da kyau ko shi yasa mun taba magana da wani gyauran shi'a yake cewa wai albani da a wanda yake ba wani abu da ya kawo salafiyanci wai so yake kashe malikiya ya gina hambaliya na ce dole ka faɗi wannan maganar saboda ais ibn taimiyya sun ragargaza aqidan ku ta shi'a shi yasa kake tsammanin hambaliya za a kawo dan saboda ibn taimiyya kuna cewa dan hambaliya ne ai ba hambaliya ka kawo ba an kawo salafiyanci ne shi ma'amad ɗan hambalin ai salafiyanci yake yi malaman zamanin shi ne da mutanen zamanin shi suka shaharar da manhajin salafiyanci a wancan lokaci da sunan wannan mazhabi din kuma shine imamu ahlus sunna wal jama'a ai ba wantan baba ko wani shakka kan haka Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu malai ce illa annahu lam ya taƙayyad bil mazhabil hambali mi'atun fil mi'a ta da cewa ibn taimiyya bai ƙayyade cewa zai bin mazhabin hambali ɗari bisa ɗari ba ba inda ya faɗi wannan iz kana min mina sabi jiddan ya riga cin abu mai wahala an yaf'ala zalika ba'ada ma ausahu Allahu ittila'an ala zakha'ir kitabi wa sunna ibnu taymiya ba zai iya cewa zai rufe ido kawai yana bin mazhabi su ba bayan da Allah madaukin sarki mai baiwa na gogewa da ilimi da bincike kai tsaye cikin alkur'ani da sunna ba zai iya ba an gane duk wanda ya goge cikin qur'ani da hadisi ko ya ce yana bin mazhabi ko kana nan wata sai ka ce mazhabin ba daidai bane ba zai bu ba an fahimci wannan ba wata kungiya ne aka kafa kawai yan babu mazabi ba a'a akwai abubuwan da mazabi yake a kai ɗari bisa ɗari akwai kuma abubuwan da ba daidai ba ne yana da buƙatan a gyara saboda akwai dalilan da suka bayyana na cewa mazabin nan ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba daidai ba ne ko ba za abu ba shi ne maganin gaskiya amma mu ba su kan mazabi don bayan da za ka zoki mazabi ai domin kana nan kana fatawa sai ga fatawan ta yi daidai da malikiya ko shafi'iya ko ahana ko hanabila Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wastihdaran bil mazahibil fikihiyya da kuma Allah maɗaukin sarki mai baiwa yana iya kwararo bayanin mazahib na fikihu dukkaninsu da ka wa usuliha da kuma usulul mazahib gaba daya ibnu taymiya ya haddace su da ka wa dalailiha da dalilansu kaf in ya zauna zai iya kawo maka malikiya da karkasuwansu da adilla da usul da komi nasu haka bangarorin shafi'iya haka hambaliya haka ahanaf gashi ya goge a hadisi ya goge a fiqhu ya goge a qur'ani ya goge a rayuwa kuma ka ce makale ma mazabi kwaya daya bayan ya san dalilan kowa ya san usulun kowa ya san inda kowanne daidai ya san inda kowanne bai daidai ba ya zai makale ma guda ɗaya ba zai yiwu ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace fa kana yurajjihu ba'd al ahyan al mazhab alladhi yarahu aqwa dalilan ibnu taymiya yana karkata ya bada fatawa da mazhabin da yake ganin su ne suke da fatawa ko dalili mai ƙarfi min alkitabi wa sunna wanda suke kan alkitab da sunna wa aqraba ilayhi ma bin nisbati ila almazahib al-ukhra kuma ibn taymiya yana lura da cewa idan wannan mazhabin ta fatawa iri kaza to sai ya kalli cikinsu wacce ce fatawanta ya fi kusa da fatawan Kur'ani da hadisi ba fa inda suke karara ba inda ya fi kusa kun gano wannan da kyau ko dama inda yake karara Kur'ani da hadisi zai bi mana amma in babu to sai ya duba cikin masail alfiqhiyya da kawo cikin waɗannan mazahib ɗin wanne ne suke fatawa fatawansu ta fi kusa da alkitabu wa sunna sai bi waya ji da annahu ya nalo ta'ayi da jam'il kabir mina sahaba kuma yana dubawa ya ga idan babu ƙur'ani ba hadisi wata mazhabi ne fatawanta ya daidai da fatawan sahabbai masu yawan gaske wattabi'in da kuma fatawan tabi'ai kun yadda yake yi idan ya zama malami ya ɗauko fatawa ya yi ana tsayawa a duba a ga ya kawo ƙur'ani da hadisi daga annabi fatoyin sahabbai fatoyin tabi'ai fatoyin malaman farko to wannan sai a karkata kan maganan shi ne daidai an gano wannan da kyau ko amma idan wani kawai ya magana surutu na baki ya ta kwatance-kwatance kawai wannan magana sai a ɗauke da sai a zubar don darajar maganan ba da kai darajar malami ba ballantana tabi'i ko sahabi ko darajar maganan allah ko na annabin shi jama'a kuna gane wannan da kyau ko shine ibnu timiya yana wannan tarjih din ba kawai bi yake sululululu kawai yana bin mazahib ba mala yace inna shaykh al-islam kana shadidan li'tirafi bi uluwi makanati al-a'immati al-arba'a ibnu timiya ya kasance yana fitowa karara yana bayyana daraja da martaba da ɗaukakan kima na waɗannan limamai guda hudu abu hanifa malik shafi'i ahmad dan hambali wa ce ibn taymiya na zagin malamai kuma yana zagin malaman fikihu ko malaman mazhaba a ina yake yi shi sa idan mutum ya zo ya gaya maka labari game da wane ko karka je tambayan kowa je ka tambaye shi shine gaskiya amma yanzu makaryata sun yawa a duniya wai misali idan aka ce malam idris ya yi kaza ko ya ce kaza in na tashi binciken sai yanzu wajen malam idris wannan duk sunan shi idrisawa ne kun gano wannan sai yanzu wajen shi kuma makiyin shi ne suna fada sai da mai ce da Allah wane an ce ya yi kaza zai ci haba inda wane zai aika abin da ya fi wannan yanzu wannan ya bani dama in komo in ce na yi bincike ya tabbata kai makaryaci ne za ka zo ka sami shi wannan ko abokin faɗanka ne ka je ka tambaye shi wani wai da gaske ka zani ya rage na shi ko ya gama gaskiya ko ba ya faɗi shi da ya abin shi za a tambaya shi ne bincike ba ka je kana tambayan wasu da dama abokan ƙaryanka ba ne ko abokan sharrinka yanzu misali za ya tambaya shin ibn taimiyya na zagin malaman bikihu sai aka je aka tambaye ɗan ɗariƙa zai ce eh ko haka da mai dan shi'a zai ce eh haka ne ko haka da mai dan boko haram zai ce me eh amma inda gaske ne sai a dauko littafin ibnu taymiya ba wanda zai magana a madadin ibnu taymiya sai shi dan ga ka tambayi dan izala ko dan salafiya zai ce ƙarya yake ma ibnu taymiya cin da yayi rubutu sai a dauko littafin shi a duba zamu zo zamu ji a karatu mai zuwa ibn taymiya ya rubuta littafi dan kare malaman fiqh sunan littafin raf'ul malami an al-a'immatil a'lam kuma wala yunabbiuka mislu khabir ya wani zai yana magana kan haka mun karanta da ku anan sanda aka zo aka aka ce abdullah dan ubay dan sulul yayi magana iri kaza annabi sai aka kira shi haka ne da yazo sai tambaye shi an ce ka ce kaza sai ya karyata da ya karya sai ƙur'ani ya sauka ya tona asirin shi ai daga lokacin da tsakaninka da Allah za ka yi bincike don nemo daidai ko in aka yi ma karya sai Allah ya fallasa abu amma wai dama misali bari mu aje karatu akwai wani mawaƙi ne a ƙasar hausa shahararre sunan shi dakta mamman shata yana waka to yana da mai gida yana bayani shi mai gidan ya ba da kudi a je a siyo dawaki to shi wanda aka ba kudin sai je siyo kaɗan ya rike sauran kudin da aka yi magana sai musu ya ce iyakan kudin da aka ba shi kenan sai aka ce ka kawo shaida sai je kira ɗan shi da abokin shi mun gano wannan da kyau ko ya ce to ai duk kai ne ai ai da kai da su kai ne yanzu ku duka abin zargi ne ana neman me dalili da shaida har yanzu kun gano wannan da ke ku ai duk ku ne ai ai abin da ya wuce wannan ma za ku faɗa ai tunda ku kuna ma wanda yake kwance a kabari ma ƙarya ai kun gano wannan ka ƙarya mafi illa kenan mutum ya mutu yana kabari kana mai ƙarya in kai man na raye ƙarya akwai yiwuwan kwaɗe ya fema amma wanda yake kabari wallahi sai ya shiga aljanna da ladanka idan bata makanka lokaci ba a yafiya a lahira Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin jama'ar annabi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum